bayanin cewa dukkan masoyan annabi na gaske to dole sai ya samu zuciyarsa ta tsarkaka in banda Allah banda annabi babu wani abu a ciki wannan soyayya ta gaske za ta tabbata shi yasa ya ce fa inna amara ce bisu iman ta'ala zuciya ta al'amaratun bisu wanda take mai umarni da mummuna ba ta azantu ba me da me bi nazirin shaibi da mai gargaɗin nan na farfara da ta zo ba ta mata wa'azin da za ta daina abin da take yi min jahiliya daga wautarta ba wal harami da tsufa ma da ya zo bai mata gargaɗin da za ta wa'azantu daga jahilcinta ba saboda haka anan da ya kafa inda amara ce kaga ya ka uslubi dalabi tun daga shi ya taki ko nibtada'iyan wala yu'aqatu aw dalabiyan wanda yake kokwanta hakan ne ko ba ka wace ja inna nafsal amaratun bisu'i uslubi ne wanda yake dalabi ba shakka zuciya mai umarni da mummunan aiki ce illa ma rahima rabbi sai wanda Allah ya kansa shi yasa babban abin da ake nema mutum ya gane ita zuciya ɗabi'a ta yin umarni da mummuna haka zuciya take sai fa an yi tarbiyyar zuciya an saita ta sannan ne za ta bar wannan matsayin ta zaman to mai fuskantar Allah ta baraka wa ta'ala da wannan shine abin da malaman sufaye suke kokari a wajen muridansu dora su akan tsarkin zuciya ya zaman to sun fuskantar da zukata zuwa ga Allah matakin farko kenan mataki na biyu kuma zuciya daga nan za ta koma wato a lawama in dai ta zama to inda na fula ma tun bisu to kuma daga baya sai ta kuma lawama in dai mutum yana kokari yana yi yana yin ibadu yana fuskantar Allah yana kokarin tsarkake zuciyarsa daga lawama sai ta koma mulhama lawama ita ce zuciyar da idan ta aikata aikin sako sai ta dinga zargi dan me sai ta farko ita umar take ai ta biyu kuma idan mutum ya fara samuwa shi in yayi sabon sai dinga dawa yana nisha me yasa ne kaza amma wanda bai dawo ba ai shi kawai yana ganin wannan saban shi ne daidai to yana matakin amara kenan amma yana matakin lawama to shi kuma zai dinga cewa kashi da na sani ban ba to idan ya dage da kokarin tsarkake zuciyarsa sai ta kuma mulhama shine mataki na uku ita kuma mulhama ita ce da ake ilhama shirya ko da yaushe kokari ake mutum daga duk wani aikin shirya yana to zuciya ta zama mulhama kenan da mutum ya dage yana nan yana nan kuma sai zuciya ta koma wato wadda za ta zama to mutma'inna mutma'inna shine matakin ta na mutma'inna zuciyar da ba za ta iya nutsuwa ba sai ta ba Allah duk abin da ake idan ba Allah zuciyar ta ba za ta zauna lafiya ta inda Allah yake faɗa ala bi zikrin lahi mutma'innul qulub sai Allah ya sanya bawa ambatan Allah a zuciyarsa ne zuciya take nutsuwa saboda haka daga nan idan mutum ya dage da himma a cikin bin Allah kuma a hankali sai zuciya ta koma wato a radiya radiya abu kankani mutum zai Allah ya gare shi da ce wani ya ɗebo ruwa ya zuba kare ya sha Allah ya kalli wannan aikin ya gafarta masa saboda me ma'abocin wannan aikin ya zama to abocin zuciya radiya wanda ta yarda da Allah wanda duk irin abin da za a jarabu mai ita wannan ba ya damuwa ko lafiya ko rashin lafiya ko kuɗi ko talauci bai damu ba shine shi wai ke cewa idza kana fil aqdaru min malikil mulki fasiyani indi ma yasiru ma yuki zuciya ta samu yadda Allah ke marziya kuma ita ce da ta yi kankanin aiki ta yarda da ita dan kuma sai ta zama to arifa wanda ta san Allah zuciya da ta san Allah koyaushe a komai Allah take fuskanta Allah take da abin da zai zai dan Allah da abin da zai bari zai bari dan Allah ba shi da wani abin da ya wuce wannan wannan shine shi malam yake tawaro yake cewa shi zuciyarsa har yanzu a matakin farko take amara take ba ta zama to lawama ba balle mulhama balle mutuma inna balle radiya balle mardiya balle arifa saboda me ita saboda zuciyar ta har yanzu tana cikin wauta wannan tawaru ne kullum da ba suna Allah suna nuna ba su kai matsayin komai ba to shine fa ake kaiwa matsayi da haka amma ba mutum kulle din ganin ai mu yanzu mu ne masu tsarkakin zuciya ai mu ne tsufaye ai mu ne da Allah ai mu ne masu kaza ko kuma mu muka fi kowa kwasai kwasai kiyaye suna da wane ne a duk sanda kaji mutum yana kin kawo da wani abu ai ya faɗo ai kullum ka dinga jin kai ba kai ba to shine liqillatil amali wa taqwa ka dinga kallon aikin ka kullun kankani kai kuma ka dinga tsoron Allah wala ad ولا أدتنا في لدني الكرام بيت ألم جرأتي غير مكتشف zuciyata ba ta tanadin aikin kyakkyawa ba na garan baki da suka sauka a kanta gara mutu alhali tana wani mai kunya ta zama tun kaman ba ta ji kunya ba ga bakin sun zo amma sun kwana da yunwa kai zuciyar nan ta sai dai addu'a Mhm.
لو كنت أعلم أني ما أؤثره Mm.
كتمت سرا بدائي منه بالكتم ya ce ai da na san ni ba zan iya girmama bakin nan da suka sauka a gare ni ba ai da na ɓoye sirran farfaran nan da ta bayyana li gare ni minhu da gare shi bil katami da baba da na sa baba na yi dayis a kai na ma zama ba a farfara ba ka a ce kun ga wani tsoho can yana abin da yake irin na yara
من لي يرد جماعي من دوائتها كما ترد جماع الخير باللجم waye istifami waye zai lamunce mu da juyo da zuciya ta mai taurin kai daga batanta irin yadda ake juyo da mai taurin kan doki da linzami kaga a farko yayi isti'ara kenan tunda ya kamanta zuciyar da doki sai ya shafe dokin sai ya kawo wani abu daga la- lazumansa shine taurin kai cewa yana kwatanta zuciya da cewa ita kamar doki ce wadda take da wuyar sarrafa to waye zai iya jiyo min da zuciya ta irin yadda ake iya sarrafa doki da linzami
فلا ترم بالمعاصي كسر شهوتها إن الطعام يقوي شهوة النهم falatarun kasar sha'awar ta habil ma'asi karka yadda kace yau ga ranar da zaka kare sha'awar zuciyarka da saban Allah inna ta'ama shi abinci in ka ci kawai sha'awatan nan mai ƙara sha'awar mai zari yake in an ka abinci ya ci ma ya koshi aka kawo wani mai daɗin sai ka ga ya ƙara masa sha'awa saboda haka ashe karka yadda ka ce wai tunda da ranka ta raya maka kai saban Allah bar kai saban a'a karka yi wannan
والنفس كالطفل إن تهمله شب على حب الرضاء وإن تفتنه ينفتني wannan su kaga ita rai ka ifuli kamar yaro ga mushabbahun ga mushabbahun bihi ga adatu tashbi me yasa in tu mai mushabba ala hu garza in ka kyale yaro sai ya girma yana son shan nonon uwarsa bayan ta faɗi yau amma in ka yaye yaro yan faɗi mu sai iyaye ashe zuciya in kana ta aikin sako sai ta hannu in ko ka kyale ta sai ta zarme akan aikin sako ashe duk wanda bai saita zuciyarsa ba to za ka halakar da shi
فاصرفها وها وهاذر أن توليه إن الهوى ما تولى يسمي To أو يسمي idan ka fahimci kaina a magana ta akan cewa zuciya ga halinta Na'am.
to ka juyar da son zuciya ya ya daukar son zuciya innal hawa son zuciya ma ta walla abin da take dauka yusumi yana aibata au yasumi ko yana halakawa duk wanda zai daga son zuciyarsa to ko sai ya halaka Allah ya kiyashe mu ورائها وهي في الأعمال سالمة وإن يستهلك المرأة فلا تسمي wara'iha ta kiyaye ita son zuciya wahaya ita son zuciya sa'imatu mai kiwo ce fil amala a cikin aiki da abin da za ka sai zuciya ka tare ma kai wani abin da ba haka aka ce ba wan ya salatul mar'a na haka idan zuciya ka kawata maka wani waje mai daɗin kiwo falatus mai karkace za ka taya wannan tayin nata ka raba da ita آه. كم حسنت لذة للمرء قاتلة من حيث لم يدري أن الصم في الدفن kam khabariya نعم da yawa hassanat ita zuciya ta kawatawa a wato a mutum lazzatan ta kawata masa wani jin daɗi ƙatilatan alhali tana mai halakar da shi ya haisu lam yadari ta inda shi mutum bai san annasu mafi da sami cewa ana sa guba a cikin romo ba ne a za a sa ma guba a cikin tuwon dawa an san ba lallai ka sha ba amma ana sawa a cikin naman kaji da romo da miya da girgin ba ya sa ba sai ka ga a kai hannu
وقت الزائد من جوع ومن شبع فرب مخمسة شر من التخم ku kiyaye addasa isa wato da sisa min ju'in ta yunwa wa min shiba'in da kuma ta koshi ruba ma masucin da yawa yunwa sharrun ta fi wato sharri min tufami daga wato gamba da yawa sharrin yunwa ya fi sharrin cika ciki a koshi
واستفرق الدمع من أين قدمت لأت من المهارم والغنم مثل الندم eh sannan ka zubar da hawaye daga idanun qadim sulamin al-muharim idanun da suka cika da ayyukan saban Allah walzam ka lazimci himyatan nadami nadaman nan ko kake wannan ta mai nadama kake wannan ta mai nadama نعم وكالف النبت والشيطان وأتيهما مم.
وإنهما ما حباك النصح فاتهم
halibin da fa ka saba zuciyarka wa shaitani ka saba shaitan wa sai ma ka sabe su bin bayan ma ba har ka nusa idan shaitan da zuciya suka tsantsanta ma na sai a fata mai kai tuhuma da abin da zuciyarka take zuga ka ikaza ikaza ai ibada ce in ba ku ba su ai za su kaza to wannan zai bayani zuwa ga wato akwai abin tuhuma ce da yawa zuciya in tana zuga ka ko ibada ce to akwai wani abin da take so ta bata ma ibada
نعم نعم أستغفر الله من قول بلا عمل ولا تطيع منهما خطبا ولا حكما فأنت تعرف كيد الخصم ولا حكم karka kuskura ka ce za ka yadda ka bi daga cikinsu abokin rigima ko wanda yake mai shari'a نعم domin kai ka san makircin abokan rigima da kuma makircin masu shari'a idan an ba su wani abu sun karba saboda haka ita abokin rigima shine shedan mai hukuncin shine zuciya karka yadda ka bi ko ɗaya daga cikinsu أستغفر الله من قول بلا عمل تخلفت به حين تلذذ أقمي eh astaghfirullah min nafsin min qawlin bila amali ina neman gafara ubin subhanahu ta'ala a cikin yin maganganu da nake ta yi dinnan fa ba wai ni mai yawan aiki bane kana dauka ina faɗa a cikin malan na Allah ne ka ji matsayin su a a la kana sautu bi naslan ai na danganta da lizi hukumi ga wanda yake bakarara na danganta wanda bai taɓa haihuwa ba zuwa ga ƴaƴa in ce yana da ɗa
أمرتك الخير لكن ما أتمرت به وما استقمت فما قولي لتستكني amartukal khaira na umarce ka da aikin alheri ina ta gaya ma kai kaza kai kaza kai kaza ko karka ce ni na fi kowa yi a'a ni ma a tumar tuku ni نعم ban umartu da shi ba Mm.
faɗar da nake yi ba ta kamtu ban ma ba hanyar da za ka zama ta daidaita ba amma ƙauli da kansa ɗin shi yasa zance na ma ba za ka ga ya daidaita a gare ka ba domin idan ka ga ana wa'azi ana karɓa to galiban yana fitowa ne daga zuciyar da take aikatawa amma idan ya baki ne ake surutu sai ka ga ba inda wa'azin yake zuwa yanda wani almajiran hasan basri yake cewa su suna gane wa'azin hasan basri ne da aiki a aikace ba wai gaya musu yake ba sai sai dai su gani a aikace yayi wanda daga nan ne su kuma za su wa'azantu su ke eh, riƙa abin da ya nuna musu da haka babban abin ne ma a shi kenan mutum mai umarni ya dinga aiki da abin da yake umarni kada a ce yana faɗa shi kuma baya aikatawa yadda sai da ali yake faɗa ko abul asad da ali yake ta ibda bi nafsika fanhaha an gayyaha fa idan ta hata fa anta hakim hunaka yusma'u qawluka wa ibtila bil qawli minka wa yanfu'u ta'lim inda za ka yi magana to ka fara aikatawa in ka yi zaman to kana aikatawa in ka ce a yi to za a yi koyi da kai wai ku tuna bin kauli ne ka za a yi ba aikin magana da ka faɗa kuma wayan ku ta ne sannan ne karanta waka za ta yi amfani amma yanzu malamai sun zo sai dai su ta faɗa a yi kaza a yi kaza ba sa yi a bar kaza a bar kaza suna yi to ya za a yi mutane su yi ya za a yi su yi haka kuwa faɗa falalar sadaka da kyauta amma kai hannunka a riƙe kamar na ɗan jariri to kuma ya za a yi wanda ka gashi ya ɗauka ai ya gani a aikace yanda yanda yanda ubangiji subhanahu wata'ala yake siffanta mu'minai kenan ta ta dafa da nubun al-mazali suna ne fitar da haƙarƙarin su daga wajen kwanciya sannan sun gama sallar dare in gari ya waye wani mara tsana mai yunfiquna suna ciyar da abin da Allah ya ba su su yi ibada kuma su ciyar yasa kaga shi wannan sun yi a aikace kenan wala tazawwatu ولا تزوجت قبل الموت نافلة ولم أصل سوى فرد ولم أصم wala tuna wata kabilar mota na da ban yi guzun nafila ba kafin mutuwa a ban yi guzun wato nafila ba kafin mutuwa kaga ya siffanta mutuwa da me me ake wa guzuri tafiya to sai ya kamanta mutuwa da tafiya eh saboda haka ya zo da istara ne tunda ya kamanta ta da tafiya sai ya shafe ita kanta tafiyar sai ya kawo shi ummin lawali ma huwa zalu guziri saboda haka ni ban guziri ba na tafiyar mutuwa guzirin da yake ko na nafila ban ba wala musalli gashi ma ko sallah ba na yi. fardi in ba farilla ba walau asumi in ba azumi dan kamfani ba dan ramadana ba ya komai wannan shi bala yana ta faɗa ne ta hanyar tawaru da kuma kankan da kai ko da yana yi ma shi ba ganin yin ne haka ake so duk ibada da kai ka karin ganin ka ai mai ibada ne.